أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 225 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta 226 na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna lahadi biyar ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن إن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم طيب الله تبارك وتعالى يشي wato bayan an yi gama magana akan rantsuwa sai aka shiga magana akan abin da ya shafi wato ila'i shine mutum ya yi rantsuwa wato akan zai kaurace wa wato matarsa Allah tabaraka wa ta'ala yace lil ladina yu'luna min nisaihim ga waɗanda suke rantsuwa sun kaurace wa iyalansu tarabbusu arba'ata ashhurin arba'ati ashhurin to za a saurare su tsawon watanni hudu fa in fa'u idan suka koma suka wato kyale wannan rantsuwar da suka yi na kaurace wa matansu fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jinkai ne wa in azamu talaqa idan kuma wato sun tabbatar da cewa saki zasi sun nufaci saki fa inna allaha sami'un allah tabaaraka wa ta'ala mai ji ne alimun sannan masani ne Allah tabaaraka wa ta'ala ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda suke yin ila'i dangane da wato matayensu tarabbusu arba'ati ashhurin sai a saurara a saurara musu tsawon watanni hudu mutum ne yana da mata wato sai rantse ya ce shi ba zai sadu da ita ba ya kaurace mata wato a farkon musulunci lokacin jahiliya haka suke a lokacin jahiliya haka suke yi kamar yadda sa'id bin musayyib yake cewa wannan mutanen jahiliya da haka suke yi domin cutar da matar sai mutum ya kaurace matarsa tsawon wani lokaci wani shekara ɗaya wani wata shida wani shekara biyu wani shekara uku da musulunci ya zo sai ce lillazi na yi uluna min nisa'i to ga waɗanda suke rantsuwa sun kaurace wa matansu ɗin nan tarabbusu arba'ati ashhurin za a saurare su ne tsawon watanni hudu idan mutum ya ƙaurace matarsa za a jira shi tsawon watanni hudu wannan shine abin da wato malamai suka tafi a kai kamar yadda zahirin aya ya gwada wata hudu idan ya wuce wato idan wata hudu ya cika sai ya da shi me kake nufi kana nufin ka sake ta ne in ba sakin ta kai ba to ka koma in kuma ka sake ta ne to ka bayyana cewar ka sake ta amma wannan ai cutarwa ne ka zauna tsawon watanni hudu ba ruwanka da ita. Fa'in fa'u idan suka koma daga ainihin rantso da suka yi, fa inna allaha ghafurur rahim to allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne mai kuma jin kai ne mana mai tausayin bayinsa ne subhanahu wa ta'ala idan mutum ya koma zuwa ga matarsa bayan yayi wato bayan ya ila'i sai yayi kafara ko ba zai kafara ba to wannan ma abota ilimi sun yi mangano akai cewar akwai kafara ko babu kamar an sami riwaya daga al-Hasan al-Basri da kuma Ibrahim an-Nakhai da Qatada suke cewa babu kafara akan mutum domin Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa inna Allaha ghafurur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne wasu kuma suka ce a'a sai yayi wato kafara saboda abin da yayi rantsuwa ne tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya yi lillazina yuluna min nisa'ihim al'ila kuma shi ne alhalab to duk wani rantse kuma sai ya yi wato kafara shi ila'i wato aslan mutum zai iya ƙauracewa matarsa saboda ta masa wani laifi amma duk abin da za a yi kada mutum ya yi abin da yake ya kai watanni hudu ko kuma ma ya wuce wata hudu domin musulunci ya zo da cewar in aka yi wata hudu to a taka masa birki laifi ne babba mutum ya wuce wata hudu tsakaninsa da iyalinsa za ka samu kuma da yawa mata suna faɗin cewar tsakaninsu da mazajensu musamman ma wanda suke da mata da yawa sai ka ce ta ce tsakaninta da mijinta shekara biyu wasu shekara uku wasu shekara biyar ma to wannan zalunci amma ta yi laifi ko ta ɓata mutum rai ya ƙaurace mata na kwana ɗaya biyu uku annabi sallallahu alaihi sallama ya taɓa ƙaurace matansa na wata guda ya ce zan ƙaurace muku wata guda ba wacce zan shiga ɗakinta bayan ya yi kwana ashirin da tara kuma sai ya dawo da ya koma sai ya fara shiga ɗakin na na aisha allahu tabaraka wata ala ya ƙara mata yarda da ya shiga sai ta ce wata guda fa kace za ka yi kuma yanzu gashi ka dawo da kwana 29 sai manzo Allah ya ce ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza ai wata kwana biyar da biyar da biyar da biyar da biyar ne da kuma hudu mana a cikin watanni akwai masu kwanaki nawa 29 to kaga mace kenan amma in ba mace ba wa zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka cewa kai da kace wata guda ne dawo da kai kwana 29 saboda haka dai a musulunci za a jira mutum ne kawai na tsawon watanni hudu wa in azamu talaka Allah tabaaraka wa ta'ala ce idan kuma sun tabbatar da cewa sakin matan suke nufi fa inna Allah sami'un to Allah tabaaraka wa ta'ala mai ji ne cewa sun sake su Allah ta'ala ya san cewa sun sake su alimun kuma masani ne dangane da niyyarsu dama nufinsu suke su ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya sani na'am
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
طيب الله تبارك وتعالى يتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات mata da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kansu mana za su zauna suna jira salasata qura'in tsawon tsarki uku wala yahillu lahunna Allah tabaraka wa ta'ala ce bai halasta gare su ay yaktumuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna su boye abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halasta ya halitta a cikin wato a cikin mahaifansu Allah tabaraka wa ta'ala ya halici da a cikin mahaifansu to kar su da su boye wannan ya halarci yin haila kar su da su boye wannan ta yanda za su ba da iskaliya ga mijin dangane da lissafin wato idda in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir inda sun kasance suna masu imani da Allah da kuma ranar lahira Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa bu'ulatuhunna mazajansu a haƙu bi raddihinna su suka fi cancantar su mayar da su ƙarƙashin aurensu fi zalika a cikin waɗannan kwanaki na idda in aradu islahan inda suna nufin wato kyautatawa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walahunna ga su ma mata din mithlu alladhi alaihinna suna da kwatankwacin abin da yake kansu na haƙƙin mazaje bil ma'ruf na kyautatawa ma'ana su ma suna da wato haƙƙi da suke gun mazaje su kyautata musu kamar yadda mazajen suke da haƙƙi a kansu na fatan gani walin rijali alaihinna daraja Allah tabaraka wa ta'ala ce walin rijal ga ainihin mazaje alaihinna akan su mata ɗin daraja wato suna da matsayi Allah tabaraka wata'ala ya fifita matsayin wato su wato mazaje ɗin akan mata wallahu azizun hakim Allah tabaraka wata'ala aziz shine mabuwayi hakimun kuma shine mai hikima subhanahu wata'ala ta yanda ya sanya wato anashin mazaje suka zamto su ne mai masu daraja akan mata wannan hikima ce inda mata ne masu daraja akan maza da sai ya zamto mai an samu matsala amma hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya mai mazaje ne a sama wal mutallaqatu wato sakaku daga cikin mata waɗanda mazajin suka sake su ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui za su zauna tsawon qurui uku sarki uku quru nan malamai tun daga kan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani cewar me ake nufi da quru wasu ka ce quru ana nufin sarki wasu ka ce ƙuru ana nufin haila kamar wato umar ɗan khattab Allah ƙara masa yarda da ali ɗan abi talib da ibn mas'ud da ibn abbas da kuma wato daga cikin sahabbai kenan daga cikin tabi'ai kuma wanda suka biyo bayan su kamar ɗin su Hassan al-Basri su Mujahid su Abda'i su Safiyanu Thauri da sauransu sun tafi akan cewa ƙuru shine haila ma'ana za su zauna sai sun yi haila uku sannan su abu wani wannan shine abin da suka tafi zuwa gare shi waɗansu kuma daga cikin sabai ɗin kamar zaid bin sabit da abdullahi dan umar da nana aisha Allah ƙara musu yarda duka sun tafi zuwa ga cewa wato ƙuro ɗin nan kuma wannan ita ce maganar wato wanda suka biyo bayan su irin su imam malik da imam shafi ƙuro ɗin nan suke cewa tsarki ake nufi ba wa haila ba na fata gani domin za a iya samun haila biyu a cikin tsarki ɗaya ta yi haila ta ɗauke kwana uku ko hudu ko biyar kuma sake dawowa kaga yanzu wannan duka a matsayin a wata ɗaya ne aka yi saboda haka sai ta haɗa irin wannan na wata ɗaɗɗaɗɗe ɗin sai ta yi sau uku irin wannan tsarki ɗin ba wai adadin hailar ba su fahimtar wa'incan wato na farko inda aka samu haila guda uku kaga kenan za ta yin idda a cikin wata ɗaya da rabi ko wata biyu ma amma maganar na biyu yana gwada cewar sai sun yi tsarki guda uku watakila ya zama to haila hudu ko biyar ma a cikin tsarki uku ɗin nan za a yi samun watanni uku mafi karanci amma ba zai zama to kasa ma da wata uku ba na fatan gani Allah tabaraka wa ta'ala ce za su zauna tsawon wato a tsawon wato tsarki uku ko kuma dai haila uku kamar yadda bayani da ya gabata bai halatta su auri wani ba a cikin wannan yanayi hakanan kuma bai halasta wani ya nemi aurensu ba ko da ba a ɗaura ba ya zanto ana maganar aure ɗin matuƙar ba ta gama wato wannan idda daga mijin da ya sake ta ko kuma mijin da ya mutu ya barta ba idan mutum ya saki matarsa ko dai ya sake ta tana da ciki ko kuma ya mutu ya barta tana da ciki to ita su irin waɗannan sun fita daga waccar ƙa'ida da makaranta yanzu cewa ne ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su zauna tsawon sarki uku din nan ko haila uku su ba sa ciki saboda su me su menene masu juna ne su me nasu shine in suka haihu in suka haihu to shikenan khalas sun yi kenan ita mai ciki za ta iya wuce wata uku za ta iya wuce muddar sarki uku din ko haila uku din za kuma ta iya yin kasa da haka wataƙila mijinta ya mutu ya barta da ciki wata ɗaya wataƙila kuma za ta haihu ba sai wata goma ko wata bakwai ko wata tara ko na makamancin haka to dole haka za ta zauna sai ta haihu wataƙila kuma mijin ya mutu ya barta da ko ya sake ta ko ya mutu ya barta da juna wata takwas bayan wata ɗaya kawai sai ta haihu shi ta gama iddar sakin da ya mata ko kuma iddar mutuwar da ya yi ta gama duka a cikin wata ɗaya ko a kwanaki sha biyar ko a kwanaki goma ma ko a kwanaki sha biyar Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'an hamlahun ma'abota ciki daga cikin mata da aka sake su ko aka mutu aka bar su shine wato wato shine ne wato su haifi abin da ke cikin nasu idan kuma mutum mutuwa ya bar matarsa babu juna ita kuma muddar gama iddata ta mutuwa ta kaba da ake shaida Hausa shine me wata hudu da kwana goma haka Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazruna azwajan yatarabbas
idan mutum ya saki mata ya nuna ta kuma ƙarama Kama sami ne suka sun tambaya sun tambaya ce, ni ne na magani. Musu na magana ya kama sun da cikin lokacin jiki. Zai wasu da daga can zai je wani sai da wanda ina masu sai da ruwan nan ina masu haɗa rijiya ina masu faskaran nan ne kowa ya fata ko haka Allah ta baraka ta da tsara rayuwar ne shi yasa duk wanda za ka cewa ya rene masu da suna da ta ko ba ne to zai da rayuwa ne. amma da Allah amfani wancan ya fi amfani da kashin da